الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه وهو ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da ƙarartawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da shida ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma 23 ga watan biyu miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka watan ramadan wanda idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya hakarito mana bayani game da abin da ya shari wato munafukai da irin siffofinsu da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misallansu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalin su guda biyu tun daga matsaluhun ga matsalin da zistau adanawa فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله يجي سم بكم عمي فهم لا يرجعون Allah ya bada misalin kwatankwacin munafukai shine kwatankwacin da mutumin da yake cikin dokar daji cikin sahara wanda yana cikin duhu dirim sai ya samu ya kunna wuta yayin da ya zamanto wannan wutar da ya kunna ta haskake mishi wato gehen shi a lokacin zahaballahu bi nuri Allah sai ya da wannan hasken to haka kwatankwacin munafukai game da abin da ya shafi addinin musulunci lokacin da aka kiraye su aka sauko da wannan alqur'ani suna tare da mummunai kai ka ce sun za su yi imani amma dai daga baya daga ciki sun ɓoye kafurci sun bayyana ma mummunai cewa wasu sun yi imani ne Allah ya ce sun mun wato sun kurumce a sababin yadda basu wato jin gaskiya bukumun sun bebece basu iya furta abin da yake na gaskiya na addini haka umiyun sun makarce game da abin da ya shahi bin gaskiya fa hum la yarji'un ba za su taɓa dawowa akan wannan ƙasa da suka kasance suna kan shi Allah ya ci gaba da ba mu misalin su yace auka sayyibin minas samai ko kuma wani misali kamar abin da ya shafi wato ruwa ne da aka sabkar daga gida gizagizai ce fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun a cikin wannan ruwan da yake sabkowa akwai abin da ya shafi irin duhu da abin da ya shafi cida da abin da ya shafi walƙiya Allah ya ce ya ji amuna a sabi a hunfi a zanihin minas sawa ike hadarar maut suka kasance wannan munafukan suna sanya yatsotsinsa a cikin kunnayensu saboda mi saboda tsoron mutuwa Allah ya ce wallahu mumilkun bil kafirin Allah mai kewayewa ne game da dukkan wani kafiri ba ta yadda za a yi wani kafiri ya kubuce ma wato ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ko kewaya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ci gaba da cewa ya kadul barku ya kafa absarahum ya kusa wannan wato abin da ya shahi walqiyan nan asken nan ya tafi da magannansu Allah ya ce kullama aba alahum mashawfi duk lokacin da hasken ya haska musu sai su yi tafiya a cikin shi wa idza azlama lokacin da ya dauke duhu ya shigo kamu sai su tsaya Allah ya ce walam sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya so da Allah ya ga dama da ya tahi da magannansu da abin da ya sai ko majinyansu Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir dan dai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne a sadin kan gobe da wannan shi ma misali ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta game da abin da ya shafi ruwan sama kamar yadda alqur'ani mai girma ya kasance yana kaɗan aka karanta shi yana warkar da zukata to kamar haka ruwan sama idan aka sako da shi yana wutar da tsirrai yana raya wato abin da ya shafi ƙasa to he suffaye babu misali game da su wannan munafukai yadda ake karanta musu alƙur'ani kai ka ce alƙur'anin nan zai zamanto ya raya zukatansu amma da ke a cikin zuciyarsu akwai ƙuduri na abin da ya shafi kafirci sai zamanto duk lokacin da aka ambata wata aya wadda take ta azaba ta tsoratarwa sai zamanto suna liƙe kunnensu ba su so su zamanto suna sauraron wannan ayoyi amma lokacin da ya zamanto an gari wasu falala ko musulmai sun samu wani alkhairi ko wani abu makamancin haka to sai su zamanto su ringa zawa suna da su ne na gaba gaba suna cewa tare da su akai kaza to wannan Allah subhanahu wataala duk ya ambata mana a cikin wannan ayoyi wajen guda goma sha biyu siffofi na suwa su ne munafukai wanda munafuki wato sharri daga cikin mutane mafi sharrin mutane shine a same shi wanda shine munafiki saboda ya koye kafirci ya bayyana ma mutane musulunci ana zaton cewa wani ba ana tare da shi Allah subhanahu wataala ya kare mu daga abin da ya shafi munafiki yau insha Allah za mu tashi kenan aya ta gaba aya ta 21 in Allah subhanahu wataala ya yarda sai Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana mana irin siffofi na mummune tun daga farko da kuma siffofi na abin da ya shafi kafirai da kuma wanda suke mummune munafukai to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba da bayani game da abin da ya shahi wato kaɗaitaka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu kira ne ga baki daya Allah ya ce ya ku mutane ga baki daya ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum ku bautawa ubangijinku wanne ne wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma ya halicci wanda suka gabata gabaninku la'allakum tattaqun tabbas za ku samu ku kare kanku daga abin da ya shafi azaba Allah yake cewa allazi ja'ala lakumul arda firasha ubangijin nan shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zaman toshin huda ya shinhuda muku ƙasa ga ta nan kuna takawa wasama a bina'a ya kasance sa muku sama ta zaman to muku rihi ya ce wa an zara minas sama'i ma'an ya sabkar muku daga sama wato ruwa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum a sababin sabkar ruwan nan Allah subhanahu wata'ala ya fitar muku da tsirrai arziki ne gare ku Allah ya ce to fala taj'alu lillahi andada ka shedin ku kada a same ku kuna gama bauta Allah subhanahu wata'ala da wani wa antum ta'lamun alhali ku kuma kun kasance kuna sani tunda mun aka fara alqur'ani tun daga farkon sura ta farko suratul fatiha har ya zuwa wannan sura ta biyu nan ne aya ta farko da ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni aya ta farko wadda ubangiji subhanahu wata'ala yayi umarni sannan umarnin kuma sai ya zo da babban abu shine tauhidi shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum ya ku mutane ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku halitta wa ya halicce dukkan bayi shine Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce mu shi ya halicci kowa da komai kowa da komi mallaka ne na Allah subhanahu wata'ala yace kuma wallazina min qablikum wanda ya halicci wanda suka gabata gabanin la'allakum tattaqun za ku samu tabbas za ku samu kariya daga wato abin da ya shahi azaba ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya umurta cewa mu ji tsoron shi mu bauta mushi saboda mene saboda mu samu wato abin da ya shafi tsoron Allah mu samu kariya ta azaba Allah subhanahu wataala babban abin da ubangiji subhanahu wataala ya umurta anan shine tauhidi ta Allah subhanahu wataala da bauta babu abu wanda yake mafi girma babban haƙƙi na ubangiji subhanahu wataala game da bayi shine ka ta Allah subhanahu wataala da bauta tarana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma mu'az a tadiri ma haƙullahi alal ibad shin ya kai mu'az yanzu ka san wai menene haƙƙin Allah akan bayi yace kuma ma haƙƙul wa haƙƙul ibadi Allah yace kuma ka san haƙƙin bayi da yake kan Allah mu'az yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahu wa rasuluhu a'lam ce Allah da ma'aikin shi suka yi sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi haƙƙin Allah da yake kan bayi shine an yi abuduhu wala yushriku bihi shay'a ya bautawa Allah kada su hada bautar Allah da wani bayi su bautawa Allah su kadaita Allah subhanahu wataala da bauta kada su gama bautar Allah subhanahu wataala da wani kuma haƙƙin bayi da yake kan ubangiji subhanahu wataala shine kuma idan sun kadaita shi da bauta Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da dukkan mutumin da ya kadaita Allah subhanahu wataala da bauta ba to wannan shine babban abu da umarni da ya zo akan abin da ya shafi tauhidi Allah subhanahu wataala yake kira ga mutane baki daya nan ya ayyuhan nas mafi yawan malamai suka ce kira na ya ayyuhan nas yana zuwa a surori wanda suke makkiya amma wannan sura wadda take madaniya kuma Allah subhanahu wataala yake kira da cewa ya ayyuhan nas saboda nan magana ce ake ta tauhidi magana ce ake ta ta Allah subhanahu wataala da bauta kira ne ake na kowa duk duniya gabaki daya kowa abin da yake wajibi kanshi shine ya zamanto ya kadaita Allah subhanahu wataala da bauta wanda wannan shine abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake tura wato ɗan aiken shi abu na farko da yake tura su shine su nemi mutane su kira mutane akan su ala ayi wahidallah akan su kadaita Allah subhanahu wataala da bauta shi sa malamai suke cewa abin da farko abu na farko wanda ya kamata ya zamanto an karantar da mutum shine tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta ka san waye ubangiji subhanahu wata'ala saboda tauhidi shine foundation tauhidi shine gini duk ginin da zaka yi idan ya zamanto baka da foundation ta kirki SK ginin naka zai resiste ba za ya resiste ba to haka dukkan musuluncinka dukkan ibadar da zaka yi idan ya zamanto baka da tauhidi baka da ganuwa ta tauhidi to wannan ibadar taka za ta zamanto ibada ce wadda take wato rusassa saboda sai kai foundation mai kyau ta tauhidi ta kadaita Allah subhanahu wataala da bauta wannan shine zai taimaka maka ya zamanto ibadar ka ta zamanto karbabba a wajen ubangiji subhanahu wataala to nan Allah subhanahu wataala da yace za ku samu wannan sababin idan kun kadaita Allah da bauta zai zamanto kun samu kariya daga abin da ya shahi azaba Allah subhanahu wata'ala sai ke ƙara bayyana mana ba ubangiji subhanahu wata'ala shine allazi ja'ala lakumul arda firasha shine ubangijin da ya shimhuda mana ƙasa ga ta nan ta zamanto a shimhuɗe muke tattaka ta yanda muka ga dama wanda Allah subhanahu wata'ala da ya shimhuda ƙasa sai da ya daddura mata manya-manyan duwatsu saboda ne saboda katta yi zololo ta zamanto ta juye da muku ta kada mu Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da ita ya shimhuda mana ita to wannan ubangijin da ya zamanto ya shimhuda mana wannan ƙasa sannan kuma was-samaa binaa yayi mana sama ta zamanto mana wani rihi ga tanan rihi ne ba tare da wani abu wanda yake na wato koto kana ganin shi ba saboda ba wanda zai ce ya gani koto inda yake rike da sama Allah subhanahu wata'ala haka yayi ta ba wani foto da yake rike da ita diggininka diggininka baka isa baka wara daga sama kuma digginin da zakka yi in dai zakka yi sama to yayi ka samu foton da zai tare ma ita to Allah subhanahu wata'ala haka yazo yayi shimhuda sama shi yayi sama shi ba tare da wani foto wanda yake rike da ita wannan kadai bai isa bai zaman to an kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta wannan kadai ya wadatar ka yi tintintini malamai suke cewa ka ringa yin tadabburi cikin abin da ya shahi sha'anin halittu na ubangiji subhanahu wata'ala zai ƙara maka imani zakka san cewa lalle tabbas akwai wani ubangiji wanda yake a fake wanda ba a ganin shi wanda yake tasarrufi da wannan abubuwa yanzu kai da kake ganin sama ga nan in ka daga kanka ka gani ta koma bula ka hau saman jirgi ka yi sama baka isa baka taɓo sama kuma in kai sama in ka kallo ƙasa ka duba ka gani ta koma bula ta koma bule bule shell da sama da ƙasa da gehe ko ina in kana cikin jirgi zaka gani ya koma bule shell to ka san cewa wanda yi wannan sarari ya isa ya zaman to ka kaɗai shi da bauta wallahi mutane suna wasa da sakaki game da sha'anin ubangiji subhanahu wataala mutane ba su san ba haƙiƙanin ubangiji subhanahu wataala su bi su yi mata dabbori duk lokacin da ba ma sama ba wannan ka hau jirgi ka gani ka hau saman jirgin ruwa ka shiga teku ka gani gaban ruwa bayan ruwa ƙasar ruwa sama kuma ba ta yadda za a yi ka iya ceton kanka ba ka gaba hatta da mushirikai Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana fa'ida rake mu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idahum yushrikun idan suka hau saman teku saman jirgin ruwa ana tafiya cikin ruwa kasar ruwa yana tafiya zaka ga yana bori haka daga ya fara ya fara ya fara shikenan kowa da'a wallahi mukhlisina lahu sai su koma suna roƙon Allah suna tace ibada yanzu ba magana gumakai dan ka wudo gumkin ka ba ka fara tsida ka zasu yi su ce nan ba magana gumki nan Allah ne kadai ake roƙo shi zai iya gudawa amma lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya tseratar da su daga wannan ruwan suka taba ƙasa suka ji sun darna daram to izahum yushrikun a lokacin za su koma suna hada bauta Allah da wani to ka gani Allah kuma mai iya iko ne a ƙasan ma ya kama ka duka zai iya to wannan Allah subhanahu wataala ya shimhuda mana ƙasa sannan kuma ya sanya mana sama ta zaman torihi ba tare da wani gimshiki da muke gani ba yace wa anzala minas sama'i ma'a sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya sabkar daga saman wannan ya sabkar mana da ruwa wato daga gizagizai Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da mine da ruwa wannan ruwan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lahum sai zamanto ya hutar mana da tsirrai tsirran wannan da Allah ya huto mana kuma arziki ne gare mu yanzu Allah subhanahu wata'ala da ya zo ya zubar da ruwa zaka gani Allah ya zubar da ruwa kaje kayi gonarka kaje kayi shibka zaka jira lokacin da Allah ya so ta huto yanzu da kai manomi ba so kake ba da a lokacin da ka shibka ta huto to Allah subhanahu wata'ala sai komun shi a daidaite ke a rattabe yake bi tadarruj zai sabkar da ruwa tsiran nan da ka zamanto ka shibka sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya huddo ma arziki ne wannan ya baka wannan bai isa ba kadai ya zama to an bauta ma Allah to Allah subhanahu wata'ala ya ce kai dukan wannan ba sai ce to fala taj'alu lillahi andada ka shedun kada ya zama to kun sanya wa ubangiji subhanahu wata'ala kishiya yace wa antum ta'lamun alhali kuna sani kada ya zama to kun sanya wa ubangiji subhanahu wata'ala kishiya babban abu ne haɗari an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasulallah ayyiz zambi a azam ce wani zunubi ne ya fi girma wani zunubi ne wanda ya fi girma ya fi girma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa an taji an lillahi niddan wa huwa halaka ya ce ka sanya ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kishiya alhali shi ya halitte ka Allah subhanahu wataala shi ya halicce ka amma ka zo ka hada mishi ka hada bautar shi da wani ka ringa cewa Allah yana yi wa na ma yana yi ka ringa gani a abinda nake nema ko Allah yana badawa amma wani ma yana badawa bari in je wajen wani ya muna addu'a ko kuma in je wani ya zamanto shi zai roƙa muna Allah ko kuma shi zai yi wani abu wanda zan samu wannan shine babban zunubi da mutum zai aikata wallahi ya ƴan uwa tauhidi ba abun wasa bane ba kadai ta Allah da bauta ba abu bane ba na wasa malamai suke cewa la mujamalatu fi tauhid babu wani mujamala a wani a ringa zulaya ko wani abu makamancin haka a sha'anin tauhidi tauhidi kawai hanya ce sak abu guda ne yi ne kawai yi ne ba wasa game da sha'anin tauhidi saboda sha'ani ne na ubangiji subhanahu wataala kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta Allah subhanahu wataala ya wadatu kuma ya zamanto ka hada tarayyar shi da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa ana adna shuraka'i an shirk ni na wadatu game da wani ya zamanto ya hada wani da wani a shirka ya zamanto ni sharikin wani ne Allah yace ya wadatu yace man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa sharika dukkan mutumin da ya zamanto ya aikata wani aiki a wannan aikin da ya hada tarayya ta da wani Allah yace ni na hakura na bar shi ya je shi da wancan wanda ya haɗa ni ya je wajen wancan ya ba shi sakayya abin da yake so kaga ko ba zai iya baka ba Allah subhanahu wataala ya ce ya wadatu da kai kaga abu ne wanda yake da haɗari hatta annabawa Allah subhanahu wataala sai da yi musu mini sai da ya tsoratar da su game da abin da ya shayi shirka Allah sai da ya jiro mana annabawa wa tilkar hujjatuna atainaha ibrahim narfa'u الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وأن سكي إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بس تاكو إيمان سد ظالمتي مي أكي ني ظالمتي نان شيني شركة الله يتي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗannan su ne suke da abu su ne suke da nutsuwa su ne suke da aminci su ne suke da sekirite wa hun kuma su ne wanda suke shirye wallahi ya ɗan uwa a irin wannan gaba na misali ka gani irin ƙasarmu yanzu a irin wannan yanayi da ake kare ana magana 'yan bori sun zo sun ce za su kare niyyar 'yan miye za su kai ka san abin wannan ya koma hauka mu da muke da ubangiji subhanahu wata'ala kuma irin wannan abin wanda ya kamata ya zamanto wallahi in muka ga irin wannan abin ranmu yana bacewa kuma mu ji tsoron hushin Allah ya tabbata a gare mu mu musulmi ne mun san sharai wannan abin da suke yi abu ne wanda yake shirka ne abu ne wanda Allah subhanahu wataala baya so aiki ne da shedanu da ruhanai abin da yafi dacewa da mu yi inkarin wannan abin kada ya zama to an bari a ƙasa wanda muke kiran kanmu ƙasa ta musulmi 99% musulmi ne a wannan ƙasa ya zamanto a ce wai a kowa an ba shi dama ya yi abin da yake so wallahi banda shirka shirka ba abin wasa bane shirka ba abin dama bane ba ba da dama bane duk wani yadda zaka bada bari wanda bai dace ba ka bari ma a yi lalata da abubuwa na shigantaka na fasikanci to idan aka zo bangaren abin da ya shafi shirka to nan babu wasa nan babu wasa shi ita shirka kawai ɗayan biyu ne yanzu misali abubuwan da muka shiga yanayi a ƙasarmu aka koma ake ta'adda Allah subhanahu wata'ala da ikon shi kawo mana agaji irin wa'anda muke muwajaharsu irin wannan kasashe manya-manya wanda a maholki ma kai baka taba tunanin cewa za ku iya sa'in sada su ba ka san sarai cewa wai ba wayan ku bane ba dabarar ku bane ba wani ba a'a wallahi Allah subhanahu wata'ala ne yanda aka hada kai aka ce za a kawo maka hari al'umma suka tukufa suka koma ga Allah subhanahu wata'ala maza da mata ake addu'a to yanzu a waye gari a zo a ringa maganar boka a ringa maganar wani tsubu a ringa maganar wani aljani wasu shedanu za su su masu kafin talibisiyoyinsu kaga abu ne wallahi wanda yake abin takaici abu ne wanda bai dace ba abu ne wanda ya kamata ya zamanto an yi magana an yi inkari irin wannan ababe Allah subhanahu wata'ala ya kare ala kulli hal abin da ya shafi tauhidi ya dan uwa wallahi ba abun wasa bane ba kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta babban abin da dan adam zai samu shine ya zamanto Allah ya maka ni'ima ka samu wannan tauhidin naka ya zamanto garanti ya zamanto daidai matukar kawaye gari gobe ranar tashin alkiyama baka da tauhidi to kada ka yi tunanin cewa fa za ka samu kanka irin wanda ko in sun yi shekara dubunnai a wuta za a hudo su zan mu zo mu gani ayoyi wanda wutar an tanade ta ne ga wanda suke kafirai wanda suka zama basu da tauhidi Allah subhanahu wataala ya kare to shi yasa nan Allah subhanahu wataala ya kira yace ya ku mutane ku bautawa ubangijin wanda ya halicce ku kuma ya halicci wanda suka gabata gabanin mu la'allakum tattaqun yace shine wanda allazi ja'ala lakumul arda firasha ya shimhuda mana ƙasa sannan was-samaa binaa wannan sama ya zamanto ya mana ita wani rihi ya ce wa anzala minas sama'i ma'an haka Allah subhanahu wata'ala ya sabkar daga da tsirrai ya sabkar da ruwa fa akhraja bihi minat thamarati ya huto mana da tsirrai kaga tsirran da Allah Allah ne ya huto su Allah ya ce afara'aytum ma taharsun a antum tazra'unahu am nahnu am nahnu munzirun Allah subhanahu wata'ala shi yadda ikon shi da ya sabkar da ruwan kuma da ikon shi ya hudo muku tsirran nan arziki ne gare ku sai ce to fala taj'alu lillahi andada duka wannan ni'ima da Allah ya yi mana ya mana ya gayi mana yace to abin da yake so da mu kada mu hada tarayya Allah da wani kada mu hada tarayya Allah subhanahu wataala da wani wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake so da mu Allah subhanahu wataala ya kare mu shi sai yana daga cikin babban zunubi ne a samu mutum yana gama bauta Allah subhanahu wataala da wani zai zamanto idan ya mutu bai tuwa ba Allah subhanahu wata'ala baya gafarta mashi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wani subhanahu wata'ala baya gafarta ma dukkan mutumin da yake hada bautar shi da wani amma ko ma bayan wannan idan wani laifi ne kake Allah in ya ga dama yana iya gafarta ma in ya ga dama yana iya azabtar da kai Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to sai Allah ya ce wa in kuntum fi raibin مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله سبحانه وتعالى كتوى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا idan har kun kasance kuna cikin kokonto game da abin da muka sabkarwa bawa na bawan nan namu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace to fa'atu bi suratin min mithlihi ku zo da sura guda kwatankwacin wannan alqur'ani da kuke kokonto akan shi yace kai wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ku je ku nemi taimako da agaji na wa'annan wanda kuke bautawa koma bayan Allah subhanahu wataala in har da gaske kuke Allah ya ce fa in lam taf'alu to kusan da cewa fa idan kun gagara kun gagara aikata wannan zawwa da wani kwatankwacin sura guda to Allah ya ce walan taf'alu to har abada ba za ku kawo wannan sura ba yace to kuma fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar wannan wadda makamashin ta shine annasu mutane wal hijara da duwatsu Allah ya ce uiddat lil kafirin an tanadi wannan mutane domin kafirai Allah subhanahu wataala zai ya mana ci ya ci gaba da bayani yanzu kuma kan tabbatar mana da wato annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yadda Allah subhanahu wataala yake gayi ma mushrikai da kahurai kurai shawa yake cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina yanzu in kun kasance kuna kokonto game da abin da muka sabkar ma bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani saboda ai an sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani suka ce a ai wannan zuwa ne ya kirkira a ai wannan waƙe ne a ai wannan kaza ne wannan kaza ne sun kisa amsa cewa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala kuma sun kiyarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya ce musu to fa'atu bi suratin min mithlihi in dai kun kiyarda to wannan alqur'ani gashi larabci ne larabci kuma yaren suwaye yaren ku ne bari ma kuna da wato masu fasaha ƙarshen fasaha kuna da kaza kuna da kaza Allah ya ce to kuma ku je ku kawo gwalgwadon sura ɗaya wadda za ku kawo daga wajen ku Allah ya ce fa atu bi suratin min mithli ku zo da sura guda makamantiya wadda za a ce ku zo ita ma ta yi daidai da irin surori na alqur'ani wanda kuma har abada ba za su iya kawo wa ko in na a na ba su iya kawo wa Allah subhanahu wata'ala ya ce musu ku je ku kawo shi sa Allah subhanahu wata'ala a wata aya yake cewa qul la in ijtama'atul insu wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah subhanahu wata'ala yake cewa ga yi musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la in ijtama'atul insu wal jinn da aljannu da mutane za su zo su yi haɗin gwiwa dukkan mutane da dukkan aljannu su zo su haɗu ala an ya atu bi misli hadha alquran akan za su iya zawwa wai da kwatankwacin wannan alqurani Allah subhanahu wataala yace la ya atuna bi misli ba za su taba iya zawwa da kwatankwacin wannan alqurani koda ku shashin su ya kasance wato mai taimaka masa shi ne Allah subhanahu wataala wannan alqurani daga wajen shi ne kuma alqurani mu'jiza ne mu'jiza wadda ta gagaru kowa ta gagari ƙuraishawa sun rasa yadda za su kuma ƙarshen mu'ujiza sai Allah ya saukar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kuma bai iya bar rubutu ma barantana ka ce kewaye waye ya rubuta ko bai iya karatu
وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الله سبحانه وتعالى يا أنبتا منا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi bi a dama ba a san shi ba da cewa ya iya karatu haka rubutu ba a san shi ba da rubutu barandana a ce ya je ya fake ya rubuta ne bari ma lokacin da ake sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani ana sabkar mishi yana gaugawa yana memetawa saboda ni yana tsoron kada ya zamanto wani abu ya kubce mishi na abin da ya shafi alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ce mishi a'a ya rasulullah لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا Allah subhanahu wata'ala ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar bibiya da halishanka kana gaugawa dan kai gaugawar dauka da fahimta a'a Allah zai tattara shi ne kawai ya sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci to wannan mu'jiza ta alqur'ani da aka zo musu to Allah ya ce to tunda ku ba larabawa ne ku je ku haɗu da mushirikan naku da manya-manyan shaidannin naku da dukkan wani wanda yake mai jin fasaha ne ta yare akan ku zo da kwatankwacin wannan alkur'ani ku zo da kwatankwacin sura ɗaya Allah ya ce ku je ku zo da ita shi ne Allah ya ce in kuntum sadiqin in har kun kasance da gaske kuke wanda ko ɗaya ba za su iya zawa da wannan sura da sura ko da guda ba Allah sai ya ce to fa in lam taf'al kusan da cewa fa idan har ba ku zo ba da wannan sura da aka ce ku zo ku yi ba ku aikata ba to walan taf'alu to har abada ku ba za ku iya zawa da ita ba wannan yake nuna ma irin mu'jizar Qur'ani cewa har abada duk duniya babu wanda ya isa ya zo da gwalgwadon sura ɗaya makamanciya sururi na alkur'ani ba an samu ba busaila matar kazzab ya ce a shi ma ai yanzu annabi ne ana turo shi ya ce shi ma yanzu an turo an sabko mashi an mashi wahayi an turo sabko mashi wata sura suratul fil ko ce to ga karanta ya fara alfilu malfilu wa ma adraka malfilu inda zainun kaugana giwayoyi giwa giwa wa sanar da kai giwa giwa tana da wutsi a ƙarfi ka gani har ya koma shi shara alƙur'ani za a zo ana giwa giwa to alƙur'ani mu'jiza ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala duk yanda zaka yi haka zaka sallama ka bar shi kuma zaka shi ana karanta maka shi kamar yanzu ne ake saukar da shi zaka ringa jin daɗi zukatan mummune suna nutsuwa lokacin da suka ji alƙur'ani zukacin da ka ji alƙur'ani zaka samu nutsuwa zaka san cewa lalle wannan ma ba magana ba ce ta mutum magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce to har abada ba za ku iya ba kuma da wannan Allah sai ya ce musu to fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wuta wace wuta ce wannan Allah ya ce allati waquduha an-nas wal hijara wadda makamashin wutar wannan shine wato mutane da aljanna mutane da duwatsu wutan lahira da wutan duniya suna da bambanci a wutan duniya miye makamashin wutan duniya idan zaka ta da wuta zuwa zaka ka samu wata ciyawa da wata leda da wani kaza to ita wutan lahira ka san mene da mutum ne makamashinta da duwatsu kuma wanda aka sassaka aka yi kuma kai wannan dinta su ne makamashin wutan jahannama Allah ya ce to ku ji tsoron wannan wuta sannan wannan wuta kamar yadda bayani ya gabata a cikin karatuntukanmu tana nan har yanzu wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama ana sallar kisfewar rana salatul kusuf manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiga yana sallah sai sahabbai suka ga yayi baya baya da ƙarfi a firgice suka ce har sai da yazo sahu na barko kuma nan ba a jima ba suka ga ya koma kuma yana mulmushi har ya miƙa hannu aka yi da sallah suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah lahiya mun ga kayo baya a firgici yace an gwada mushi ne wutar jahannama yace bai taba ganin ba wani abu wanda yake mafi muni mafi muni yace irin wannan rana da aka gwada mushi wutar jahannama wai ka dauka wutar jahannama kawai haka wuta ce a'a wuta ce mai muni wuta ce mai muni manzan Allah a firgice ja da baya-baya to wutar jahannama tana nan kamar yadda mun gani mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace tana nan ana hura ta ta huru ta yi jajjawar ta yi baki kirin ta kai tana cin kanta tana cin junanta tana nan kuma he ta da ta ake kuma mala'iku zan ta zo a gobe ranar tashin alƙiyama za a zo da ita da mala'ika dubu saba'in da linzami dubu saba'in tana da linzami an san linzami kamar shen wadda ake rike da ita dubu saba'in su wasan dimil a cikin kowace shen guda akwai kuma mala'ika dubu saba'in yana rike da ita kuma tana ja yana ja tana ja yana ja suna ja mala'ika wajen miliyar hudu da nafsan miliyon suke rike da wutar jahannam kuma suna tana jan su kai irin wannan wutar cewa Allah ya tanada maka wuri Allah kuma yake gargadinmu yana cewa mu ji tsoron wuta mu ji tsoron azaba Allah mu ji tsoron kamun Allah wannan wutan ko gaskiya ce akwai ta ba irin wasu irin aqidu ba wanda suke cewa a ai wuta wai yanzu babu wuta duka babu aljanna duka wai sai an je lahira Allah zai yi su wasu wanda suke sa hankalinsu ne akan nassi shi kuma abin da ya shahi shari'ar musulunci baka gabatar da hankalinka akan nassi a'a dalili aya ita ake gabatarwa akan hankali dai lokacin da kace hankalinka zaka gabatar akan aya to zai zaman to ka kore wasu ayoyi da yawa kuma ka zaman to ka huta daga cikin sha'anin musulunci suka ce wai yaya za a yi mutum wai ya je ya gina gida wai yanda shekara 100 sai nan da shekara 100 zaka je ka shiga ka je ka gina gida ka gyara shi kuma yayin nan da shekara 100 zaka je ka shiga suke ce a ai babu ita to wutar jahannama wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa wutar akwai ta cewa bai taba ganin ba abu wanda yake mafi muni irin yau da ya ga wutar jahannama sahabbai kuma suka ce mishi mun ga ko kai gaba ka mai ka hannu yace an gwada mishi aljanna ce aka gwada mishi wata itaciya shine ya mai ka hannu zai ciro daga cikin wato nonon itaciyar manzo Allah yace da ya ciro shi wannan da mun yi ta cin shi a kiyama da tashi da har kiyama ta tashi to aljanna da wuta duka suna nan wannan wutar kuma hitana nan ya hura ta ake kuma wutar nan in za a sa kahuri ba haka ba yanda yake za a sa shi a'a sai an cika shi an cika shi an cika shi yanda za ta ci da kyau ba wai kawai haka ba yanda daga kafin ma ka isa kako ne a'a ko wani hadisi abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi yake cewa husdu haƙori na dan wuta girman shi ya kai dutsen uhudu haƙori kaɗai na ɗan wuta haƙori to yaya shi yake wanda mun sani kuma aljanna ma da zan mu shiga aljanna Allah samu aljanna ba haka ba kawai yadda kake malamin su za a saka rai a'a da wani a takura nan wani nan kaza nan hinka kaza a'a sai an cika ka daidai yadda zaka iya cin daɗin aljanna kuma za a kai ka zira'i nawa zira'i sattin zira'i sattin zira'i sattin ta ƙariban wajen metar nawa yanzu zira'i guda kamar rabin metar ne ko zira shi ne zira ko kinan wajen ya kai 30 metar a ce tsawon ka 30 metar kakka ɗauka mu na ƙarshen duniya ne muka zamanto gajeru ka duba ka gani adawa da samudawa da ake ba da labarinsu yadda suke manya-manya ƙadda su don ƙatantakar su ma suke gani suka ce wai su da Allah za su yi wada suka fito daji suka zo suka ce yanzu fa kawo yadda za a yi Allah ya zo su wai girmansu to duniya tana zauwa ƙarshe kuma halitta tana rabuwa halitta tana rabuwa halitta tana rabuwa har aka zo ƙarshe shi yasa ya juji da majuju zaka gani su kuma yan gajeru ne yan gajeru ne a wata kissa wadda yawan sani bai ta inganta ake cewa da kunnen shi zai ruwa da kunnen shi zai shimfuna ga wajen da ta yi yawa Allah wa alam bi sihhatiha ba sani ba ko ita ta inganta ala kulli hal ya dan uwa wutar jahannama tana nan kuma wannan wutar Allah da yake mana magana akan mu ji tsoronta wata wuta ce Allah ya ce wadda makamashinta shine mutane da da duwatsu an tanade ta ne Allah ya ce ko iddatul lil kafirin an tanade ta ne domin kafirai wannan gaba take nuna cewa masu dawwama a wutar jahannama su ne kafirai amma dukkan wani wanda yake da imani gwalgwadon ƙwayar zarra to ba zai dawwama ba wuta in dai kai kana da imani gwalgwadon ƙwayar zarra an san ƙwayar zarra malamai suna ba da misalin ƙwayar zarra irin abinda sai da microbes zaka iya kallon shi ido bai ya iya gano shi wata suke cewa kamar yanzu misali da ranar muka ga haske ya shigo cikin daki tsakanin hasken nan zaka rinka ganin mine wasu abubuwa kanana to gwalgwadon abin nan guda ɗaya in kana da na imani baka dawwama a wuta jahannama sai dai a lissawa ma a ce zaka yi wata shekara dubu kaza kuma shekaru na lahira da na duniya ba ɗaya ba ne ba wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wuni ɗaya a ranar tashi alkiyama kamar kwana dubu ne game da kirga da muke alfi sanatin shekara dubu mimma ta'uddu to duba ka gani kai wuni ɗaya ma aka ce ma shekara dubu a wata aya Allah ya ce fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana wannan game da kaburai game da mummunai Allah ya ce malamai suka yi wajahi suka ce shi ne shekara dubu to wai wuni daya to ko sati aka ce zaka yi ai ba kaɗan ba ne shi yasa wutan jahannama kada ka yi tunanin kada ka yi watan ka shige ta sai in ka tafi aljanna ka rinka tambaya wai mu rinka tambaya wai ina wutan take wannan shi muke fata amma wutan jahannama wanda za su dawwama kuma a cikinta su ne kafirai kafiri wanda ya ƙi bautawa Allah wanda yake haɗa bauta Allah da wani ya mutu akan wannan bai tuba ba to shine wannan zai dawwama a cikin wutar jahannama khalidina fiha abada zai dawwama a cikin wutar jahannama amma mumuni wanda yake imani mai sako za a sa ka ne kai wasu shekaru sai ka kone rumus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka kone za a hundo ka a je a jiyo ka wani tabki ma'ul haya sunan shi ruwan rayuwa za a sa ka sai ka walwalo ya zuwa wata ruwaya cewa a goshinka akwai wata alama daga ka shigo aljanna zamanin ga cewa aiwa da daga daga can ya zo hukun biya kenan Allah kiyaye ko mu ce su sun biya ba mu ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye wallahi wutar jahannama abin tsoro ce an samu daga cikin magabata wanda zai zo ya kwanta yana barci irin dan tashi kake haka ka dan hulka to shi in ya farka ya tuna wutan jahannama sai ya zabura ya kama sallah zabura yake kama sallah to kai da ni la'alla sai mu yi shirme ba mu tuna wutan jahannama wani sai ya sati wa bai tuna wutan jahannama ba sati bai tuna wutan jahannama ba to kai wannan ai kaga ya zama da tunani kawai rayuwar shi yake samfur ya dauka wannan rayuwar ita ce madawwamiya mutuwa za ta zo maka faka daya kawai ta tafi da kai Allah subhanahu wata'ala ya kare wallahi wutan jahannama ba abu ne ba wanda yake abin alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya kare to shine nan Allah subhanahu wata'ala yake ce musu fa illam taf'alu idan ko ba za ku iya zawwa da sura guda ba to walan taf'alu to har abada ba za ku iya kawo ba kuma Allah sai ya ce musu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar wannan wadda wannan wutar makamashinta shine mutane da duwatsu Allah ya ce uiddat lil kafirin an tanadi wannan mutane game da abin da ya shahi wanda suke kafirai Allah subhanahu wataala ya kare to sai Allah subhanahu wataala ya ce وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya sanar da mu game da abin da ya shahi tabbacin annabcin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma irin yadda mushrikai wato aka musu tahaddi aka kalubalance su akan su zo da kwatankwacin sura ta alkur'ani wanda kuma Allah ya ce ba za su iya zawwa ba Allah kuma ya yi musu gargadi da tsoratarwa ba su yi tsoron wannan wuta wadda aka tanade ta gaba ga wanda suke kaburai to kuma sai Allah subhanahu wata'ala yanzu zai yi albishir Allah subhanahu wata'ala zai yi albishir can kaburai an musu albishir na mene na azaba na wuta to yanzu kuma sai a dawo kan mummune to sai Allah ya ce wa bashirin ladina amanu annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi wa wanda suka yi imani bushara kasan idan bushara ba ta zo abu ne mai daɗi ya ce miye bushara wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki managarci anna lahum jannatin cewa lalle na gare su wata aljanna wadda ta jiri min tahti hal'an'a wadda ƙoramu ke gudana wato ta ƙarƙashinta Allah ya ce kullama ruziku minha min thamaratir rizqan duk lokacin da ɗan aljannan nan aka ciyar da su da wani daga cikin ƙwayar wato abin da ya shahi tsirrai irin furiwi aka azirtar da su aka ciyar da su sai su ce qalu hadha allazi ruzikuna min qabl yo ai wannan daman shine dazu aka ba mu Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha ai an ba su abin ne yana kama da juna ta fuskar wato yadda in ka gane shi amma a ɗanɗano ba ɗaya ba suke Allah ya ce walahun fiha azwajun mutahhara yace na gare su mate ku wanda suke tsarkaka ku Allah ya ce wa hum fiha khalidun za su dawwama a cikin aljanna Allah subhanahu wataala yana bada albishir game da abin da ya shafi mummune wanda wannan shine abin da alqur'ani yake karantarwa kullum alkur'ani za ka ga yana karantar abin da ya shahi a tarhibu wa tarhib kwaɗaitarwa da tsoratarwa shi sa malamai suka ce duk lokacin da aka samu mai nasiha yake nasiha ko mai kira yake kira ko mai wa'azi yake wa'azi so ake a same ka kullum kana tsakankanin wannan abubuwa guda biyu baina targhib wa tarhib tsakankanin tsoratarwa da kwaɗaitarwa ya ne ne tsoratarwa a same ka kada a same ka kai kullum wa'azinka kawo falalaci kullum kai kawo ba da falala kake ai in aka yi kaza za a samu kaza in aka yi kaza za a samu kaza annabi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna walla ya ce kaza kai kullum abin da kake kawowa kawo ba magana wata azaba to wannan bai dace ba نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن وأن عذابي هو العذاب العليم kaga nan ma ubangiji subhanahu wataala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka sanar da bayina ka ba su labarin cewa ni ma ana al-ghafurur rahim ni ne mai gafara ni ne mai jin kai sai Allah yake kuma huwa anna azabi ka san da cewa kuma azabata azaba ce wanda take mai tsanani azaba ce mai radadi to haka ake so ko da yaushe kada a same ka kai kana kira kana kwadaitar da mutane kan alkhairi kullum kan abuna wato abin da ya shafi falala na rahama kuma kada a same ka kai kullum wa'azin ka tsoro wa'azin ka kawo babu kwanciyar hankali daga cewa me kaza wuta an kai shi wuta wuta wuta za a shiga in kai to wannan ba a so haka saboda me yasa ba a son ka rike guda saboda duk lokacin da ya zamanto ka zamanto wa'azinka kawai tsoratar da mutane kake game da sha'anin alkiyama ko kuma ga sha'anin ubangiji subhanahu wataala to mutane sai su yanke kamna da rahama Allah an fahimta shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya la taqnatu min rahmatillah kada mu zamanto mun yanke kauna daga jin kan Allah subhanahu wataala to haka kuma idan ya zamanto kai kuma kullum wa'azinka kawai rahama Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahama Allah ɗaya ce aka sauko 99 suna can an ce kaza za a ji kan mutum duk laihin da kake Allah zai iya gafarta ma ko a kare ka ba kuma babu wanda zai tambaye shi kaza kaza kaza kaza bakka tsoratar da mutane to a haka kuma sai mutum yayi gururi sai mutum kuma ya amintu da talala ta ubangiji menene ta lalata ubangiji Allah sai ya barka kai ta aikata aikin sako idan ka ce ta lalata kai ne kana da rago sai ka samu doguwar igiya ka samu cikin farsali in ka san metar ko si san metar ka samu igiya wadda take wajen san kantimetar ne ka ɗarme shi da ita duk inda zai ta yi abu yake a ɗarme yake ko a ɗarme yake a ɗarme yake to haka ta lalata ubangiji take Allah zai saka maka komi zaka kana saba ma Allah ga wa'azi ana a rahama inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai kai ta jin dadi kawai kana saba ma Allah kuma Allah yana ƙara ma ni'ima kana saba ma Allah kuma yi ka gani kai a lokacin ne ma kai kohoyin alheri suke buɗe ma to idan ka rike rahama rahama rahama to kamun ubangiji radda Allah ya damke ka ko baka ko wucewa Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka kamun ubangiji yake idan lokacin da ya kama alƙarya wanda take azzalima alƙarya wani lokacin da Allah kuma ya kama ka babu wanda ya isa ya kubce ka to shi yasa malamai suka ce kullum in ka duba alqur'ani yana mana ne at-targhib wa tarhib sakankanin kwadaitarwa da kuma tsoratarwa duk inda ka duba alqur'ani zaka gani yanzu misali suratul ghafir Allah subhanahu wata'ala da ya wara yace ghafiruz zambi Allah mai gafarta zunubai wa qabilit taubi mai karban tuba shadidul iqabi sai ce kuma mai tsananin ukuwa ka gani duk inda Allah ya kawo nan sai ya kawo maka nan saboda kakka zamanto haka hatta wajen mutuwa wasu malaman suke cewa zamanto kana haka tsakankanin bainar khawfi wa raja kana tsoron kamun Allah kuma kana kwaɗayin rahama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mutumin da zai zo wajen mutuwa ya hada wannan ababan guda biyu yana tsoron kamun Allah kuma yana kwadayin rahama Allah face Allah subhanahu wataala sai ya kare shi daga abin da yake tsoro kuma sai ya bashi abin da yake kwadai ka gani dole ya zama to a rayuwarka kana hada bainar targhib wa tarhib to shine nan Allah subhanahu wataala yace wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati ya rasulullah kama man wanda suke mummune wanda suka aikata aikin kirki ga musu bishara da cewa anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa suna da wata aljanna wadda koramu ke gudana karkashin itacenta da benayenta duk inda ka gani an ce wanda za su shiga aljanna zaka ga an yi muqarana shi da aiki da imani da aiki na gani kaga nan Allah ta yi alladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani sannan kuma suka yi aiki managarci to kai aljanna kuma da imanin naka da aikin naka nagari bai saka shiga aljanna da imanin naka da aikin da kake nagari dan kada ka zo ka yi ta jiji da kai kai ho kai imani kai kana aiki nagari to da wannan in tuka bai isa ka shiga aljanna wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai saddidu wa qaribu ku kwatanta ku matso duk abin da aka umurce ku ku ringa kwatanta kuna aikatawa sannan ku sani cewa ba babu ɗaya daga cikinku wanda zai shiga aljanna da aikin shi sahabai suka ce wala anta ya rasulullah yanzu ya ma'aikin Allah har kai ba za ka shiga aljanna da aikin da kake aikata ba yace wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadla yace hanni in ba sai dai Allah ya zo ya ji kaina ya lullube ni da abin da ya shahi jin kan shi rahamar shi da kuma falalan shi kenan duk aikinka da imaninka za ka shiga aljanna ne da rufin asiri na ubangiji subhanahu wata'ala da rufin jin kai da Allah subhanahu wata'ala zai maka da falalanka amma dole kuma sai ka yi wannan aikin kuma dole sai ka yi imani wannan sababi ne daga cikin sababba na abin da ya shahi shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ce musu dukkan wanda ya imani ya aikata aiki managarci anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa suna da aljanna wadda koramu ke gudana wato ta kalkashin wato itacenta da abin da ya shahi wato benayenta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata mana masalul jannatin lati wa'ida al-muttaqun kwatankwacin aljanna wadda Allah ya tanade ta ga wanda suke tsoron Allah Allah ya ce fiha anharu min ma'in ghairi athinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار, وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى قورمو هدكي دكوي على الجنة وأن قورمون دسكي قدانا كاسم قورما ها goro goro wala goro hudu ke da kwai manya-manya a aljanna akwai korama ta ruwa ruwa wanda bai cakuɗa ba da datti wannan ƙorama ce kawai ta ruwa ba ruwa ba irin namun mai godi janar kuma ruwa garanti ƙorama ta warko an harun min ma'in gaira azin wa an harun min labani akwai korama ta madara madara kuma ta aljanna ake magana ba madara ba ta nan ba ya ce wa an harun min hamrin a korama ta giya ba giya ba wanda zaka sha ta kaje ka fada kwata kana kana maye a giya ta musamman eh lazzatul lisharibin Allah ya ce mai daɗi mai garɗi ga wanda suke ma'abota sha Allah ya ce wa an harun min asalin musamman kuma akwai korama ta zuma a aljanna korama ta ruwa korama ta madara korama ta abinda ya shahi giya korama ta zuma shi sa wani ya ce muwa aljanna yan giya ne amma yan giyan na aljanna ba na nan ba Allah subhanahu wataala ya dace da to wannan duka Allah subhanahu wataala ya tanade su ne a aljanna da sauran ababe da aka tanadan ma saboda aljanna mun gani cewa ma la ainun ra'at mazala sallallahu alaihi wasallam ce abinda idaniya bata taba gani ba abinda wato kunne bai taba ji ba abinda wato zuciya bata taba raya ba haka ce da ku a aljanna kuma haka Allah subhanahu wataala ya tanadin ta gawa ga wanda suke mummune Allah ya ce kullama ruziqu minha min thamaratin ayan aljanna duk lokacin da aka azurta su da wani wato kurwi idan aka bashi kurwi ya ci sai ce kai kamar wannan waɗazu an ba mu irin shi Allah subhanahu wata'ala ya ce qalu hadha allazi ruzquna min qabl ai wannan wanda ɗazu ne aka ba mu lokacin da aka kawo musu zan su ci amma in suka ci su ji dan ya saki saboda mene Allah ya ce wa utu bihi mutashabiha su furwi in aljanna zaka gansu kamar kala guda ne amma dan dan daban ne ita aljanna kuma komi bayi bane zakai a'a an tanadan maka ne nan in mai kudi ya kai kudi ya yi yana wani abu a gida dai sai daga zani komi mishi ne yaki can wani zai mishi in ya zo kaza zai wani zai mishi tuka shi a tuka shi a yi kaza to a aljanna komi kuma ba wai ka ce kana so bane a aljanna a'a kana rayawa ne kawai kana haka kace dan shila ya kai tunanin kaji da wannan da kawai dai su so in mangwar kake so kanana kawai ne itaciya kawai kaga ta wullo kawai ba magana wai kayi wani aiki wani mugoman mu a aljanna sai dai kayi mugoman na jin daɗi ka ce kana son wani abu ka je in kuwa kai dan balo ne ka ce ka je ka yi balo na jin daɗi komi na jin daɗi saboda Allah ya tanadi komi na jin daɗi sai da aka sama aljanna duk abin da ya Allah ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun يعلمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم, لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم كان الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون da ya kaji an ce shugul shagali ko da hausa kasan shagali ne shagali kasan mine ne shagali to a aljanna allah subhanahu wata'ala ya kai saboda abin da ke cikin aljanna baka iya kai ihsa'in shi za mu zo cikin karatu mu gani irin awabe da allah subhanahu wata'ala ya tanada a aljanna to nan duk lokacin da aka ba su wani daga cikin abin da ya shafi kurmi na aljanna sai su ce a ai wannan abin da aka azurta mini min kam Allah ya ce wa kutu bihi mutashabiha an ba su abin ne an ka musu shi yana kamantacce ne ya da juna Allah ya ce wa lahum fiha azwajun mutahhara haka kuma a aljanna suna da mate ku wanda suke tsarkakakku Allah nan yayi itlaki yake yace tsarkakakku sun tsarkaka daga dukkan wani abu matan aljanna da Allah subhanahu wata'ala zai ba matan adam malamai suka ce hurul ain wa hurul ain ka amsalin lu'lil maknun jaza'an bima kanu ya'malun haka Allah subhanahu wata'ala ya tana dama mutum wato matan aljanna malamai suka ce da ka shigo aljanna za a baka mata biyu wannan kamar biyan benu ne za ma za a baka kun matan aljanna su ba irin matan duniya bane ba uruban Allah ya ce atiraban li ashabil yamin mata ne wanda suke kaunar wato mijinsu wannan wanda suke kaunar ka ba su wani irin wani abin da ya shahi kishin duniya ko wani a'a su kawai an yi su ne dan su kaunace ka kuma yanda suke yanda ka san lu'lu'i kuma ga su an yi su a tribal tsare ku wanda suke 'yan matasa ba wanda suka kwana ba shi yasa ma wanda ka tayi da ita daga nan ka tayi da ita lahira sai an ɗan daidaita ta saboda an ɗan gyara ta an gyara ta ta ɗan dawo su ɗan zo da wannan ko babu kishi a can barantana a ce wannan ta yi kaza wannan ta yi kaza kuma su matan aljanna yanda jikinsu yake zala sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana zasu zo da malillaki limkin balimki amma kana tsinkayar wato abin da ya shayi jinin jikinsu yadda yake gudana kana gani yadda Allah subhanahu wataala ya halicce su ko bisa al'ada shi yasa yace tsarkakakku ne bisa al'ada bisa jinin biki bisa duk wani abu na kazanta aljanna babu wani abu na kazanta baka kashi baka fitsari baka iska ba a koni kau ka ci abinci ka ƙara lafiya a lafiya daman kake Allah subhanahu wataala kuma ya gudda muku dukkan wani abu na kullace kullace Allah ya ce wanda za'ana ma fi sudurihim ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah subhanahu wataala ya ce dukkan wani abu wanda yake na gil na kyashi ko wani abu na ki zaka ga a duniya kana kin wani ko wani a a lahira a aljanna duka wannan abin an huda shi kun zamanto ƴan uwan juna kuna kabalantar juna cikin jin daɗi haka kai ma an maka tanadin dukkan jin daɗin da ake ma mutum tanadi a aljanna Allah subhanahu wataala kuma an baka gida gida wanda yake bila adadi an yi kadiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da kai abu kaza za a gina ma gida a aljanna dai kayi kaza za a gina wa gida aljanna wani a aljanna sai ya zama tutuka nijar din nan shi kadai misali a ce tashi ko sama da haka akwai wani hadisi wanda yana da rauni ana rawaitarwa cewa mala'ika yace yana sanya gani girman aljanna ya mala'ika jibril wanda hadisi ne yana da rauni yace yana sanya ga girman aljanna aka ce aljanna kake so ka gani aka ce to shikenan sai ka faro daga can ne farko ya kama yake ta gudu kuma gudun mala'ika ba wai gudu ba irin namu ka gani a cikin dare guda aka ta yi sama sama ta can da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakwai aka wuce aka je aka dawo yake yake can yana yi sai gamu da wata mata sai ce ta Allah nan ina wai yanzu wajen ina na su ne ga wannan aljanna ya ga yayi ta yi hadisin bai ganda ba saboda ka kaje ka wannan labari ne aka ce daga ina ka wara ya ce to daga waje kaza ne ya faru ta ce daga waje kaza har zauwa nan duka cikin gida na gaki kuma ko rabin gida na har yanzu ba kai ba to kaga ina aljanna dan karamin wanda yake da aljanna zalla sallallahu alaihi wasallam ya gani mana wanda shine karshen shiga aljanna wanda talaka shi talaka wanda kayin ya shiga mahe da aka yi ta gwagwarmaya an mudo shi ya ce ya ubangiji yanzu wannan wutar ni na gaji da kallon ce ya Allah da an juya ni dai in ringa kallon aljanna a ce in aka juya ka baka tambayi ba ko in ce ba ya tambaya ba ka juya shi ringa kallon aljanna sai yake kallon mu muna ta juya wuce wuce wuce sai ce ya ubangiji da dai an dan matsa na gaba ma dai haka nan in ringa dan je kamshi kamshin aljanna ce in ka ce wa baka tambaka tambayi ko yace a ai kai ubangiji ne rahama ne zalla sallallahu alaihi wasallam ce sai a matsa shi ya zo ga sha kofa aljanna to kai ga ka kobar da yake aljanna nan ne ce iya ya Allah ne sai dai ayi hakuri da mu ce a kan da dai an sa ni daga nan kofadi tunda dai kawai na zo nan ya ƙara tambaya a ce a sa shi daga kowa ce kai ka ce baka tambaye ba komai kuma ka ce a ce to shiga ka je ka nemi gidanka ya zo ce ai aljanna ta cika ce a aljanna ba ta cika ba ce ka kana da kwatankwacin duniya so goma kwatankwacin duniya su goma wannan shi ne talakan talakan talakan talakan na aljanna kwatankwacin ta duniya su goma to imagine kaga girman aljanna Allah subhanahu wataala ya samu aljanna Allah yake cewa da hum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun kuma za su dawwama a cikin aljanna babu abin da yafi dadi kamar a ce ma za ka dawwama aljanna a ce ma ka dawwama aljanna ka gani kuma nan khalidun ita a aljanna bakka gurin ka huta daga aljanna an ce ma ka dawoma kuma bakka guri ka huta sabanin yan wuta su yan wuta mi suke gurin su wuta suke ربنا أخرجنا منها وقال الذين كفروا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا su ɗan ظالمون wutar ko fatan da suke ya Allah abun damu daga wutar nan ya Allah abun damu daga wutar nan su kuma yan aljanna su da suka shigo sai Allah ya ce musu ba wuta kuma kai kanka ai ba ka fikira tunanin idan ma ka wuta ba ta zo ma ka tayi ina ta ka wuta ka tayi ina ka san gida biyu ne to Allah subhanahu wataala ya kare mu ala kulli hal ne lokaci ya tafi nan za mu dakata sai gobe in ya so mu dasa da fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zukatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin